الحمد لله الخلاق العليم خلق الدنيا والآخرة وأمر العباد بالإيمان والأعمال الصالحة وحذرهم من الكفر والمعاصي وسوء العاقبة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الدنيا متاعا زائلا وغرورا خادعا واختبارا للعباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر أمته من الاغترار بزخرف الدنيا وأرشدهم إلى التزود للآخرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فمن لا يتق الله سبحانه وتعالى تضايقت عليه الطرق وتشابهت عليه السبل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أيها الأحبة في الله اعلموا أن الدنيا متاع الغرور الذي يغر صاحبه فيترك لأجله ما يبقى ثم يفنى المتاع أو يفارقه صاحبه فغره عن العمل وفارقه وقت حاجته له وفي القرآن وصف مكثف جدا للدنيا بأنها متاع وأنها متاع الغرور وأن متاعها قليل فلا يغتر بها إلا مغرور فقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وجاء في حديث عن, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة فالدنيا بأجمعها من أول خلقها إلى نهايتها وبكل ما فيها من زينة وعمران وملذات ليست بالنسبة للآخرة إلا متاعا قليلا قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فالدنيا كلها متاع أي شيء أي الدنيا شيء يتمتع به الإنسان مدة قصيرة ثم ينتهي الصحة متاع المال متاع الشباب متاع ولكن كلها إلى زوال ولن يبقى للعبد إلا ما قدمه من عمل صالح أيها الأحبة في الله ليست الدنيا مذمومة لذاتها بل لما فيها من الغفلة والانشغال عن طاعة الله فمن جعلها وسيلة للآخرة فهي نعمة ومن جعلها غاية فهي فتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فالغريب لا يتعلق كثير بما حوله لأنه يعلم أنه راحل فكيف بالمؤمن الذي يعلم أن الموت آت لا محالة فالمؤمن أيها الأحبة في الله يجعل الدنيا دار عمل وعبادة ليحسد ثواب ذلك في الآخرة لأن الآخرة هي دار القرار وليست الدنيا إلا دار فانية ستنتهي عاجلا أو آجلا قال عز من قائل وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أيها الأحبة في الله الدنيا لا يستحق أن نتقاتل من أجلها أو أن نعصي الله لأجلها من أراد الآخرة جعل الدنيا في يده لا في قلبه وكان زاهدا فيها مشتاقا لما عند الله قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الدنيا حلم والآخرة يقظة والموت متوسط بينهما ونحن في أحلام من تفكر ندم ومن عرف اغتنم فلنعرض فلنعرض عن الدنيا أيها الأحبة في الله التي هي دار الفانية ولنعمل للآخرة التي هي دار القرار قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل عليه وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka yan uwa ina wa kaina wasici da ku da jin tsoron Allah madaukakin sarki wanda wannan tsoron Allah shine wasiyar da Allah madaukakin sarki yayi ga mutanen farko da mutanen karshe sannan duk wanda bai ji tsoron Allah madaukakin sarki ba to hanyoyi waɗanda suke na shirya za su zamanto sun rikice mishi sannan kuma zai samu shubuhohi game da abin da ya shaye hanyar da ya kamata ya bi wajen bauta ma Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani in kun kasance kun ji tsoron Allah madaukakin sarki a lokacin da kuka ji tsoron Allah to yaj'al lakum furqana Allah madaukakin sarki zai sanya muku al-furqan shine hanyar da za ku bi ku rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya hanyar da za ku bi ku gane tsakanin musulunci da kafirci hanyar da za ku bi ku gane tsakanin tauhidi da shirka hanyar da za ku bi ku gane tsakanin sunna da bid'a haka kuma hanyar da za ku bi ku gane tsakanin tsakanin gaskiya da ƙarya to wannan duk ana samun shi ne yayin da aka yi imani da Allah maɗaukakin sarki aka kiyaye dokokinsa ya ku ‘yan uwa musulmi mu sani cewa lalle ita wannan duniya da muke ciki wato jin daɗi ne wanda yake mai ruɗarwa mai ruɗar da ɗan adam ba wajen zama ba ne duniya Allah maɗaukakin sarki ya halicci wannan duniyar ne sai ya sanya mata wani ɗan jin daɗi ɗan kaɗan a ciki wanda yake mai ƙarewa ba jin daɗi ba ne wanda yake dawwamamme shi yasa za ka gani cewa mutane da yawa a lokacin da suke tunanin suna jin daɗin a lokacin da suke sa tsammanin za su samu jin daɗin sai ka kuma jin daɗin ya yanki to shi yasa don mu gane cewa wannan duniya ba wajen zama ba ne bal wani ɗan jin daɗi ne wanda yake mai ruɗarwa shi yasa a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya wasafta wannan rayuwar ta duniya akan cewa jin daɗi ne wanda yake mai ruɗar da ɗan adam idan ka jibi rayuwar mutane a yanzu za ka ga cewa tabbas Allah maɗaukakin sarki ya yi gaskiya game da yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wamal hayatu duniya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komi ba ce face jin daɗi mai mai rudarwa mai rudar da shi wannan mutumin da yake tunanin yana jin daɗin ta yaya ya zamanto jin daɗi mai rudarwa ta yadda za ka ga cewa kai a tunaninka za ka ji daɗin abinda kake tunanin zaka same shi domin ka ji dadin bal sai Allah madaukin sarki ya juya shi ya zamanto musiba a gare ka kai tunanin ka zaka ji dadi ne da wannan abin a sai Allah madaukin sarki ya juya shi bal maimakon ya zama maka jin dadi sai zaman maka fitina dukiya zaka mafi yawanci za ta zama fitina ga wani ƴaƴa da ake tunanin cewa za a ji daɗi game da ƴaƴa zaka sun zama fitina ga wani ga wani mutum haka zalika zaka ga duk wani abu da mutum yake tunanin ya tara dan ya zamanto ya ji daɗi a duniya zaka ga ya zamanto ni jin daɗi ne wanda yake mai rudarwa kai ko ka ji daɗin ma na ɗan lokaci ne shi yasa hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da imam imam muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mata'a wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ad-dunya ita duniya gaba daya ma'ana rayuwa a cikin duniya da duka duniyar gaba daya ba komi bane kawai illa mata wani dan jin dadi ne wanda yake da lokacin da zai kare manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah mafi alkhairin jin daɗin rayuwar duniya shine ka samu mace ta gari to kaga wannan yake nuna cewa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ambata mana cewa ita wannan duniyar kada mu ɓata lokacin mu akanta domin jin daɗi ne mai gushewa haka manzon Allah sallallahu alaihi sai yake ambata mana cewa ita wannan duniyar mu kawai wani ɗan jin daɗi ne wanda yake rudar da bayi ɗan adam shi yasa ya ku ƴan uwa musulmi mu sani cewa lalle ita duniya dukkan ta gabaki ɗaya tun harkon halitta da Allah maɗaukakin sarki har zuwa ƙarshen halitta duk wani abu na cikin duniya na kawa ma'ana kulliya da ake yi gida ne a gina gida mai kyau mota mai kyau a sanya sutura mai kyau a yi kaza a yi kaza da sauransu a rike portable mai kyau da dai sauransu wannan abubuwan da duk wani jin daɗi da za ka zamanto kana jin daɗi a duniya idan aka kwatanta shi da lahira to ba komi ba ne wannan duniya illa mata'an kalila wani ɗan jin daɗi ne wanda yake ɗan kaɗan wanda ba a ma kwatanta shi da rayuwar lahira me yasa saboda ita rayuwar lahira rayuwa ce wadda ake ta dindindin tabbas in ka je can za ka rayu ne dindindin ba mutuwa babu cuta ba rashin lahiya ba ba ba duk wata ba ta tabbata a rayuwar lahira amma ita kuma rayuwar duniya rayuwa ce wadda take mai karewa a nan dukanmu ba sai an janyo aya ana cewa kai za ka mutu ko wancan zai mutu ko wancan zai mutu ba kowa a cikinmu ya san zai mutu me yasa saboda a yau in aka ce ka gwada mahaifinka ka gwada mahaifinka sai mu ce ka gwada mana mahaifin babanka ka gwada shi shine kakanka muka ce ka gwada mana kakan kakanka zaka ce yayi mi ya mutu ashe ku kaga kai ma lokaci yana zuwa da za a tambaye wani ko ɗanka ko wani abu makamancin haka ina kake sai ya ce ka yi ka mutu kaga baka da bukatar sai an janyo maka aya akan cewa zaka mutu shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa qul mata'ud dunya qalil ya manzan Allah sallallahu alaihi ka ce lalle ita rayuwar duniya ɗan kaɗan ce wal akhiratu khairul liman ittaqa amma ita rayuwar lahira ita ta fa alkhairi amma ba ga kowa ba ga wanda ya ji tsoron Allah domin duk wanda bai ji tsoron Allah a duniya ba to ina ga rayuwar shi ta duniya za ta zamanto mishi ta fi mishi rayuwar lahira me yasa saboda a duniya yana nan sake yana iya zuwa duk inda ya ga dama yana iya yin abin da ya ga dama amma a ranar tashi alkiyama in bai ji in bai ji tsoron Allah a duniya ba zai shiga ne wuta ita kuma wutar azaba ne za a yi ta yi cikin ta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa da za a dauko mutumin da ya rayu a duniya ya fi kowa jin dadi a duniya ya fi kowa morewa a duniya ya fi kowa farin ciki a duniya sai a tsoma shi cikin wuta daidai second guda sakan guda a hiddo shi manzo Allah sallallahu alaihi yace da in yayi to zai ce bai taba jin dadi tunda Allah ya halice shi ba duk wannan jin dadin da in shekara miliyan nawa ya a duniya ya manta da su second guda guda a cikin a cikin wuta kaga kenan ashe idan baka ji tsoron Allah a duniya ba ranar tashi alkiyama duniyan nan za ta zamanto maka ma ita tafi alkhairi to shi yasa ya ku ƴan uwa musulmi mu sani cewa ita wannan lahiya da Allah madaukin sarki ya bamu yau gashi kana jin ka lahiya lau zaka iya bugun kato biyar ko zaka iya daukan buhun siminti guda biyu ko na abu makamanci haka kana jin karfi kana jin kana da lahiya to wannan lahiya ba komai bane illa mata wani dan jin daɗi ne ka kaɗan kakkaru da wannan lahiyar da Allah maɗaukin sarki ya baka yanzu ne Allah maɗaukin sarki yana iya amsar ranka bayan wannan ita wannan lahiyar mu sani dukiya da Allah yake bai wasu daga cikin bayan Allah wannan dukiyar ba komai wace illa kawai ɗan shin daɗi ne ɗan kaɗan domin tana karewa a ce kafi kowa kuɗi a duniya in ka mutu ba za a sanya ka cikin kabari da wannan dukiyar ba daga bakinka da wannan dukiyar nan duniya ne iya alkhairin da za ta ma amfanin da za ta ma wannan dukiyar shine sadaka da kai ko ka gina wani sadaqatul jariya wadda zaka ringa samun lada bayan ka mutu to shine amfanin da za ta yi maka bal in ka barta tana yiwa ma ta shiga hannun mutanen banza wanda za su zamanto sun hallaka wannan dukiya Allah madaukin sarki ya kare mu sannan mafi yawanci daga cikin matasa zaka ga ana ruduwa da matasantaka kuruciya da Allah madaukakin sarki ya baiwa ɗan adam sai kai mutum yana ruduwa da wannan kuruciyar ya manta da cewa Allah madaukakin sarki ya halicce shi kuma zai mutu zai koma ga Allah madaukakin sarki sai ka gami yana aikata wasu abubuwa wanda ba su dace ba ya manta da cewa ma akwai lahira a gaba ya manta da cewa zai mutu yana aikata wasu abubuwa wanda daga ka gani zaka ga cewa kamar da ya imani da ranar tashin alkiyama ba to wannan kuruciyar dan jin daɗi ne wanda yake shi ma mai rudarwa mai karewa kakka rudu da wannan kuruciyar kakka ce yanzu kuke cikin duniya yanzu ne ma kuka shigo duniya mutuwa ba ta san wannan ba za ta iya ɗaukan kai yanzu ko idan an shima ko kuma nan da kwana guda ko wani abu makamancin haka shi yasa kada ka tsaya ka rudu da wannan kuruciyar ka tsaya kai abin da ya kamata shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki yana ambata mana cewa wannan rayuwar duniya ho ba komi bace ba ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa wannan abubuwan duka da muka ambata lafiya kuɗi da Allah madaukakin sarki ke baiwa mutane bayan kuɗi kuma da ƙuruciya da Allah maɗaukin sarki yake baiwa mutane da dama da Allah yake baiwa mutane ba komi ba ne ba ba za su maka amfani a ranar tashi alƙiyama ba kaɗai sai idan ka yi abin da ya dace da su a nan duniya Allah maɗaukin sarki ya baka lafiya idan baka yi amfani da wannan lafiyar zuwa ga ibada ba abinda Allah ya ce ba to a ranar tashi alƙiyama wannan lafiyar taka ba za ta amfana maka da komi ba dukiyar nan da Allah maɗaukin sarki ya baka idan baka yi abin da ya dace a nan duniya ba cewa Allah ya ce kayi kaza da dukiya kayi kaza kayi kaza in baka yi wannan ba taron tashi alƙiyama ba za ta amfana da kai da komi ba haka zalika wannan kuruciyar da kake tunanin kai yanzu matashi kake kai yanzu samari kake wannan kuruce ba za ta maka amfani a gaban Allah da komi ba matukar baka sa ta inda Allah madaukakin sarki yace ka sanya ba to kaga wannan yake nuna mana cewa ashe duk wani abu da muka ga na ni'ima da Allah ya mana lafiya dukiya kuruciya karhin jiki da duk wata dama da Allah yake bamu ashe wai ya kamata mu tsaya mu yi makan mu qiyamul layli kamar yadda malam Bahaushe yake cewa mu tsaya mu sanya shi inda ya dace mu yi ibada ga Allah madaukakin sarki sai dai ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa ita duniya ba ho duniya ce take abin zargi gaba ɗayanta ba a'a abin da yake abin zargi shine wannan shagalar da za ta sanya maka wajen yin mi wajen aikata aikin kirki shine ake zargi ba wai duniyar gabaki ɗaya ba a'a duniya Allah madaukakin sarki ya halicce mu ne ya sanya sanya mu cikinta domin ya jarraba mu ya ga cewa wanne ne zai kyautata aikin shi wanne ne kuma zai munana aikin shi duk wanda ya kyautata aikin shi to alhamdulillah duk wanda ya munana aikin shi kuma kar ya zargi kowa ya zargi kanshi to wannan abubuwan da suke hana ka game da yi ma Allah da'a wannan su ne suke abin zargi a wannan duniyar ba wai duniyar gaba daya ba shi yasa duk wanda ya sanya duniya a matsayin cewa za ta taimaka mashi ne domin ya isa gidan shi na lahira ya zamanto cikin aminci to kaga wannan duniyar za ta zamanto mishi ni'ima ma'ana wannan lafiyar da Allah ya baka wannan dukiyar da Allah madaukin sarki ya baka wannan kuruciyar da kake ji kana da wannan damar da kake da idan kai kokari suka zamanto ka sanya su ne domin su taimaka maka ka samu rayuwa mai inganci a ranar tashi alkiyama to kaga wa'annan abubuwan sun zamanto ni'ima a gare ka amma idan ya zamanto wannan abubuwan ka sanya su ne domin su zamanto su ne abin da kake so gaya shine abin da kake so ka kai matuƙa gare shi duk yanda za a yi ka samu kuɗi kai kawai shine babu ruwanka da ta halaka suka shigo ko ba ta halaka suka shigo ba kai kawai ka samu kuɗi duk yanda za a yi ka samu lafiya babu ruwanka da wajen boka za ta yi sihiri za a yi mi za a yi ka samu wannan lafiyar babu ruwanka to kaga wannan ka sanya shi ya zamanto duniyan nan ta zamanto maka ita ce kake nema ba lahira ba to wannan za ta zamanto maka kuma Allah zai fitine ka ne game da wannan duniyar wannan ni'imomin da Allah ya maka za su zamanto fitina ce a gare ka ba za su zamanto ni'ima a gare ka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga Abdullahi dan Umar wataran ya kama ka faɗa Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi a cikin hadisi mai tsawo mai tsawo sai manzo Allah yake ce mishi kun fi dunya ka annaka gharib ya kai Abdullahi dan Umar ka zamanto a duniya kar ka zamanto ka zo ka shagalu da duniya a'a a duniyan nan ka zamanto kaman mai kamar bako aw abir sabil ko kuma ka zamanto kaman matafi kaga idan mutum bako ne ya zo gidanka ko ya zo gari ba zai zo ya saki kayan shi ya saki komi nashi ba yana jin daɗi a wannan me yake kullum zaka ga yana cikin shiri domin ya san da cewa shi wa yau ko gobe zai yi zai wuce domin shi ya zo wucewa ne bako ne ko kuma matafi zaka ga matafi idan ya zo cikin sahara ko cikin daji ya gashi idan zai zamna ya huta ba zai zo ya baza kaya ba ya zubda a nan a'a zai dan ashe wani abin shi ne ya dan zauna domin ya yi ya huta ba wai dan ya tabbata a wannan wajen ba to manzo Allah yake wa Abdullahi dan Umar wasici da cewa ka zamanto a duniya kamar mai bulaguro kar ka sa a ranka cewa wai duniyan nan ka zo ne ka dawwama ka zo ka tabbata a duniya a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zamanto kamar dan bulaguro ne kar ka sake duniya ta rude ka ko abin da ke cikin duniya ya zamanto ya rude ka shi yasa zamu ga cewa shi bako baya da wata alaka da ya zamanto ya san mutane da yawa na unguwa ko mutanen gari idan ya zo bakunta domin ya san yana iya hucewa ya san da cewa ba zama ya kashe ba kawai hucewa zai to ina ga kuma muminin da ya imani da Allah madaukakin sarki ya san da cewa ita wannan mutuwa za ta zo mishi yanzu ko kuma idan an jima ba makawa diyan da zai sai mutuwan nan ta zo mishi to ya za a iya rudu da wani sai yayi kaza sai yayi kaza a duniya kaga ba zai rudu da wannan ba shi yasa mumini abinda ake so ga mumini shine ya sanya duniya a hannun shi kar ya sanya duniya a cikin zuciyar shi duk wanda kaga yana shan wahala a duniya duk wanda kaga zai tabe a ranar tashi alkiyama to wallahi ya dauki duniya ne ya sanya ta cikin zuciyar shi duk lokacin da ka ɗauki duniya ka sanya ta a tafin hannunka ma'ana duk abin da ka samu Allah ne ya kaddara za ka samu in ba ka samu ba Allah bai ce za ka samu ba ka damu ba dama Allah bai ce dole sai ka samu ba to shi ne ka sanya ta a hannunka amma idan ka sanya ta a cikin zuciyarka ma'ana ɗiyan da za a yi komi zai faru sai ka samu kaza kana neman kaza kana neman breve ko kana neman bak ko kana neman wani matsayi ko kuma kana so ka auri wata ko wani abu makamancin haka biyin da za ka bi hanyoyin sai ka yi don ka samu wannan abun to wannan kaga baka sanya duniya a hannunka ba ka sanya duniya a cikin zuciyarka ne to shi yasa shine abin da ba a so ka ɗauki duniya ka sanya ta a cikin zuciyarka shine ba a so domin duniyan nan mai karewa ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah madaukakin sarki yake cewa saboda ita wannan duniya tana karewa lahira ita ce gida wanda yake wanda ake tabbata a ciki duniya yau ko gobe ka san da cewa za ta kare Allah madaukakin sarki yake cewa kamar yanda annabi Musa yake gayi ma a banu isra'ila lokacin da fir'auna ya zamanto yana musu wasu abubuwa yana azabtar da 'ya'yansu yana musu kaza yana musu kaza sai annabi Musa yake mai al'umma shi wa'azi yake cewa ya ku al'ummata ya ku mutane na ku sani cewa wa inna ma hadhihi alhayatu dunya mata lalle wa kadai inna ma adatu hasrin suke cewa kadai babu wani abu a duniyan nan innama innama hadhihi alhayatud dunya kadai wannan rayuwar duniya wannan abin da za a ambata shine kadai rayuwar duniya duk wani abu kuma bayan shi to ba rayuwar duniya bane ba sai aka ce mata'u wani dan jin dadi ne kawai ba komai ne ba a cikin jin dadi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan duniyar gabaki daya da ta kai kimanin fuffiken saburo muhimmanci a wajen Allah manzo Allah ya ce wallahi da kafiri ba zai samu ko bol guda na ruwa ya sha ba inda duniyan nan ta kai wai wata kima a wajen Allah kamar yadda fuffiken saburo yake da kima a wajen Allah manzo Allah ya ce wallahi da kafiri ba zai sha ruwa ba dan moda guda kof guda na ruwa ba zai samu ya sha ba me zai nuna mana kenan cewa ita wannan duniya kawai wani dan abu ne mun zo ne kawai mu zauna mu dan huta ko mu huce shi yasa kada kai kokari ka sanya ta a cikin zuciyarka sai manzo sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa innal akhirata hiya darul qarar ita kuma rayuwar lahira rayuwar da za a yi a cikin aljanna da rayuwar da 'yan wuta za su yi a cikin wuta wannan shine rayuwa tabbatatta wadda babu mutuwa za ka dawwama ne in aka yi shekara 700 ba za a ce ba wai me yake da suna rayuwar duniya rayuwar lahira an kusa karewa a in aka yi shekara 700 ko 700 ko miliyan 700 kamar ma yanzu ne aka shiga don babu wani ba ta karewa kullum hakanan ne to shi yasa ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa ita wannan duniya bai dace ba wai a ce saboda wannan duniyan muna kashe kawunan mu ba muna kashe junan mu bai dace a ce muna yaƙar juna saboda duniya duniyar da bata kai fiffiken sabro muhimmanci a wajen Allah madaukakin sarki ba amma saboda ita mutane zaka suna kashe mutane ana kwace dukiyoyin mutane ana cin mutuncin mutane bai dace ba duniya ta zamanto wai dalilinta wai muna wannan abubuwan ba wallahi bai dace ba ko kuma bai dace dalilin wannan duniyar ba mu zamanto muna saba ma Allah madaukakin sarki domin duniyar nan kamar yadda Allah ya hudi Allah madaukakin sarki shi ya halicce mu shi ya halicci duniyar kaga ko babu yanda za a yi musan duniya irin Allah maɗaukin sarki yau nasarun da suka yi portablikin nan misali babu wani wanda zai gwada mishi portablikin nan saboda shi ya yi ta shi ya san duk abin da ke ciki shi zai maka bayani akan duk abin da ke ciki shi yasa zaka duk wani abu da zaka sayo zaka akwai catalog akwai wani dan karamin libar a ciki cikin karto me yasa saboda ka san yanda ake amfani da shi to wayya ya sa a yi mutum in ya sayo mota misali wadda ba ta shan essence ba a sa mata essence gazuwal ake sa mata bayyayuwa ka sa mata essence ta yi tahiya ka yarda ka sa mata gazuwal ɗin nan me yasa saboda an yi ta ne domin a ringa sa mata gazuwal ba a sa mata essence ba kuma ka yarda baka ce ba haka bane ba kuma babu yanda za a yi ka ce ƙarya ake dole sai ka je ka sanya gazuwar ɗin to ta ya za a yi allan da ya halicci duniyar kuma ya mana bayanin yanda duniyar take mu tsaya kuma muna cewa a ba haka take ba mu yanda muke tunani haka take kaga wannan asara ce da tambada da wani abu makamancin haka shi yasa wannan duniyar ba wanda ya san Allah madaukakin sarki sanin wannan duniyar domin shi ya halicci duniyar kai shi ya halicce mu shi yasa zaka ga da Allah madaukakin sarki ya tashi ma yi mana bayani akan wannan rayuwar duniyar gaba ɗaya a cikin suratul hadid sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana yanda wai rayuwar duniya gabaki ɗaya ma take yaya ne ne rayuwar duniya take sai Allah maɗaukin sarki yake cewa i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kadiba kaga yanda Allah ya siffanta mana wai rayuwar duniyar nan amma mutane ba ma tsayawa mu lura mu yi tuntuntuni game da abin da Allah ya faɗi game da wannan duniyar Allah ya ce kaɗai ku sani wa rayuwar duniyar nan la'ibun ba komi ba ne illa wargi wasa ne wasa ne ba komi ba rayuwar duniya kama abin da ake ce ma fim ka san film wasa ne a zauna ne a tsara an yi kaza an yi kaza wane ya kashe kaza wane ya yi kaza wane dan banza ne kaza kaza kuma sai kaga a zahiri ko mutumin kirki ne ko kuma wane mutumin kirki ne a cikin film kin kuma daga an huta zahiri sai ga mutumin banza ne to kaga wannan to kwatankwacin wannan ba wai ana misalta cewa rayuwar duniya kamar film bace ba a'a wai ka gane cewa la'ibun wasa ne shi yasa suke cewa al-la'ibu malaman larabci suke cewa ko kuma abinda suke ni da al-la'ibu shine wasa wanda yake mai shagaltar da mutum wanda ba dole ne akan ka ba kawai kai ne ka ji ranka ya raya maka kawai sai ka tashi kai wannan wasan kamar misali yaro karami ne da zai tashi ya kama taya ya dauki finin yana gangara yana binta da gudu yana cewa mota shi mota shi ko jirgin shi jirgin shi kai da kake da hankali ka san da cewa ba jirgi bane ba mota bace ba amma shi a cikin zuciyar shi ya yarda cewa jirgi ne kuma mota shi ce to wai ka gane cewa wasa ne wannan rayuwar duniyar wasa ne Allah ya ce mana ba komai bane wasa ne to me yasa muke bata lokaci akan wannan rayuwar duniya walahu da kuma wargi duk kusan guda ne Allah da Allahu duk kusan guda ne wargi ne abu wanda yake ba komai ba abun wasa to wannan rayuwar duniya wa kan wasa ne muke a cikinta wazinatun kuma kawa ne duniya wuri ne wanda kawai za a ringa kawatawa za ka yi ka gina gida gidanka ya zamanto ya samu kaza gidanka ya zamanto hawa kaza gare shi a a sanya kaza a gidanka a sanya kaza yanda in an shigo unguwa duk gidanka zai nuna cewa an lalle kai wani ne ko kaza da sauransu duk shine abin da ake a duniya to ba komai bane a cikin duniya banda wannan wa tafakhurun bainakum da kuma alfahari a tsakankaninku a ai ni nike da matsayi kaza a duniyar nan ni nike da matsayi kaza a garin nan babu wanda ya sai taka ni alfahari a ni nike da babban mota ba wanda yake da irin wannan mota sai ni a garin a garin mu gaba ɗaya ko a ƙasar mu gaba ɗaya wannan duk shine abin rayuwar duniya ba komai ne ba wa takathurun fil amwali wal aulad Allah ya ce da kuma kokarin a tara dukiya da ƴaƴa duk shine kawai duniya ba komai bancin wannan wallahi tallahi idan kana karanta wannan ayar kana kallon abin da yake afkuwa a yanzu sai ka ga yanda ka san kawai ayar nan yanzu ne ta sabka ba komi ne cikin duniya balle ban da wannan shine kawai abin da ake a yini a tara dukiya a tara 'ya'ya mafi yawanci shine mun yi magana wancan hudubar da muka yi akan cewa za ka mutane suna kashe 'yan uwansu akan mai akan dukiya wannan bai dace ba to wannan shine fa rayuwar duniya sai Allah madaukin sarki ya ce fa wai dan a ƙara hito mana da rayuwar mu gane ta wai ita wannan duniya wai yane ne sai Allah ya ce kamar sai ghaifin a'jabal kuffara nabatu yace kamar ruwa ne kamar girgije ne da ya taso yanzu muna cikin lokacin damana wa'inda suke da gona wa'inda suke manoma da hadari ya taso alamun ruwa ya fara tasowa za ka mutum yana jin daɗi yana farin ciki me yasa za a samu ruwa shifkar da ya yi abin da ya zuba a cikin ƙasa ya binne zai zamanto ya samu ruwa ya fito yana jin daɗi to Allah ce kamar wannan ne ha hadari ne da ya taso sai ya burge wannan mai noma manomi yana jin daɗin cewa wannan ruwa zai zo ruwa ya zo ya sabka sun mai hiju fatarahu musfarra sun mai kunu hatama wannan ruwa bayan ya tafka an yi ruwa mai kyau an samu damana mai kyau kawai shi kenan sai mi kuma sai zamanto wannan ruwan ya ɗauke da gashi ana samun ruwa akai-akai gashi daidai lokacin da abin ya taso shi mai shifka manomi yana ga cewa zai ci amfanin abin sai ruwa ya yanke shi kenan sai allah maɗaukin sarki ya ce sai wannan itaciyar da ta yi sai ga ta koma masara ta bushe yaya manomi zai shi kenan zai ji ba daɗi to ita wannan rayuwar duniya wai abin da ake so mu gane anan shine a lokacin da muke jin daɗi muna ga kuɗi yana samuwa muna ga wadata tana shigo mana ko wani abu makamancin haka muna jin daɗi muna abin da muka ga dama a duniya to haka man ruwa ne da ya zo yana sabka a itace a itace da aka shifka shifkoki da aka yi ruwa yana sabka ruwa yana sabka muna jin daɗi muna jin daɗi sai Allah ya ce shikenan sai wannan ruwan ya ɗauke wannan jin daɗin da kake tunanin kana samu sai ya yanke sai ya kuma Allah ya ce sai kaga wannan itace ta koma masara ta bushe ta mutu sai kaga kai ma Allah maɗaukin sarki ya amshi ranka kana tunanin zaka ji daɗi ka shagalu babu ibada ba kaza ba kaza ba kaza kawai shi kenan sai Allah ya amshi ranka sai ya yanzu kuma sai abin da ka aikata a duniya ya maka amfani to kaga wannan shine Allah madaukin sarki yake ambata mana Allah ya ce kuma duk wanda ya aikata haka bai tsaya yayi abin da ya kamata a duniyar ba ya zamanto yayi abin da ya kamata ya zamanto duniya ta rude shi game da yin game da ibada game da yin da'a ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce to wafil akhirati azabun shadidun to fa a ranar tashi alkiyama zai shiga cikin azaba wadda take mirɗaɗi idan Allah ya kama shi ba zai shiga daɗi ba Allah zai azabtar da shi duk wanda bai tsaya abin da ya kamata ba duk wanda duniya ta ruɗe shi ya ɓata lokacin shi to ba zai zamanto ya samu jin daɗi a ranar tashi algama Allah zai azabtar da shi sai Allah ya ce wa maghfiratun min Allah wa ridwan sannan kuma akwai gafara a wajen Allah madaukin sarki akwai yarda shi ma'ana duk wanda duniya ta ruɗe shi daga baya ya tuba ya gane cewa wannan duniyar ba komi bace illa kawai jin daɗi ne ɗan kaɗan sai ya tuba ya koma ga Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce to akwai gafara a wajen Allah Allah zai gafarta maka wa ridwan kuma akwai yardar Allah Allah zai yarda da kai wanda ya tsaya yayi abin da ya kamata a duniya ya sanya duniya a matsayin tafin hannun shi bai sanya ta a cikin zuciyar shi ba to Allah madaukin sarki zai yarda da shi a ranar tashi alkiyama shi yasa akwai wanda Allah madaukin sarki zai yarda da su shi yasa in an shiga aljanna ranar tashin alkiyama Allah ya kai mu aljanna idan an shiga aljanna akwai lokacin da ake warewa a ce mutane za su je yan aljanna za mu je insha Allah mu ga Allah akwai ranar da za a ware shi yasa Allah yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah ya ce lillazina ahsanul husna ga waɗanda suka kyautata a duniya suka yi rayuwa mai kyau suka yi abin da ya shayi ibada shine abin da ake ni da rayuwa mai kyau suka yi ibada ta gari suka bauta ma Allah cikin nutsuwa yanda Allah ya ce Allah madaukin sarki ya ce a ran tashi alkiyama suna da ƙari ziyada in an ba su aljanna za a ƙara musu kuma ziyada shine ganin Allah madaukakin sarki malamai suka ce ba abin da ya kai wannan daɗi a ranar tashi alkiyama a cikin aljanna za mu je mu ga Allah insha Allah za a ga Allah madaukakin sarki amma akwai wani abu guda manzo Allah sa sun yace shi yafi komi jin daɗi shine Allah zai ce ya yarda da ƴan aljanna gaba ɗayan su kaga ko shikenan da ka samu yardar Allah a shikenan ka zamanto na gaba gaba a wajen Allah madaukin sarki to kaga wannan duk wanda ya zamanto rayuwar duniya nan bai sanya ta a matsayin ita ce abin da yake nema a duniya ba ta shagaltar da shi game da abin da ya kamata ba to ranar tashi alkiyama akwai yardar Allah zai samu aljanna sai Allah madaukakin sarki ya ce mana ita wannan rayuwar duniya kadai wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wannan rayuwar duniyar mu sani ba komai bace illa mata'ul ghurur kawai jin daɗi ne ɗan kaɗan mai ruɗar da wanda yake ciki wallahi idan ka diba kuma za ka ga cewa duk lokacin da mutum yake tunanin wai jin daɗi yake a duniya za ka ga wannan jin daɗin yana ne yana ruɗar da shi ka ga shi ne zai ringa yin abin da ya ga dama yana ganin cewa ba a isa a mishi wa'azi ko wani abu makamancin haka ba ko yana ganin cewa malamai ba komi ne ba ko yana ganin cewa wa'inda suke masu ba da sallah ko na makamanta ka ba kowa ne ba ko masu zuwa makaranta suna neman karatu sai ka yana ganin ba kowa ne musamman masu mulki ana ganin cewa ba kowa ba su kai komi ba domin ya rudar da shi yana ganin cewa wannan abin nashi zai dawwama yana tunanin cewa wannan mulkin nashi dawwama zai yana tunanin cewa wannan dukiyar tashi za ta dawwama nawa ne daga cikin masu kuɗi a shekara goma nan da suka wuce yanzu ba masu kuɗi ne nawa nawa suke a da ba su da ko sisi ko titi ba su da an kaga tufafin da suke sawa sai ka tausaya musu amma yanzu su ne manya-manyan masu kuɗi nawa wanda iya daga cikin ma alamun tashin alkiyama da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yace iya daga cikin alamun tashin alkiyama wa an taral hufata al'urata al'alata ri'a shari yatafawaluna fil bunyan hikaya ce akan cewa za su zamanto masu kuɗi zaka ga mutun ne dan kauye zai taso daga kauye asalin shi kauye ya huto zai shigo birni ku da kuke kama yan birnin ne kuma ya yi ku arziki ya zama to mai gidanku ha yana gina manya-manyan gidaje yana gina manya-manyan ma'aikatu da sauransu duk kun zama to a karkashin shi alamun tashin alkiyama kenan to shi yasa wannan ba komai bane illa wan rayuwar duniya ba komai bace kamar wannan mutum ne shi yasa malamai suke cewa rayuwar duniya yanda kaga itaciya kai ne ka dauki kwaya hatsi ko kwayar wake ko na abu makamanta ka sai ka shifka da ka shifka sai ya taso yake tashi yake tashi yake tashi yana girma yana girma to kamar dan adam ne lokacin da Allah madaukin sarki ya kaddari za a same shi a cikin cikin mahaifiyar shi kamar yanda ake shifka kenan an shifka zai ringa kokarin tasawa har lokacin da za a haife shi zai shigo rayuwar duniya zai ringa girma tun yana jinjiri komi sai an mishi baya iya komi sai kuka komi sai an mishi ya ringa tashi yana tashi yana girma har ya zamanto yanzu yana ga cewa wai ba a isa a yi mishi wa'azi ba ko na amma kamar ka ya manta inda ya da to yanda kaga wannan itace ta taso ta yi ƴaƴa ƴaƴanta sun bazu gashi nan ya yi ƴaƴa mai kyau an zo an girbe da an hudda wannan ƴaƴan sai shi kenan ta mutu ƙarshe sai ta koma karan ya bushe in ya bushe ashe dabbobi su cinye shanu da wasu abubuwa makamanci haka kai musu cinye shikenan amfanin dan itace da aka samu wannan dan ƴaƴan da ta yi wannan shine kamar misali kenan mutumin da ya girma sai ya samu ƴaƴa wannan ƴaƴan nashi a cikin wannan ƴaƴan za a samu za a dafa a ci saura a ashe su a yi a shifka wannan itaciya kenan to haka ne rayuwar duniya duk wani dan adam haka ne shi ma zai kare haka yadda kaga shifka an ta taso ta je lokacin da za ta mutu to haka ne rayuwa shi yasa kan mu tsaya rayuwar duniya ta ringa rudan mu ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa wannan duniyar Allah madaukakin sarki ba ta da wani matsayi a wajen Allah madaukakin sarki ko kadan to abinda bai da matsayi a wajen Allah ko ai bai kamata yana rudin da kai ba bai kamata ka kana bata lokacin ka akai ba ita duniya kuma yanda zaka yi ka gane shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihtanim khamsa qabla khams duk wanda yake nan yayi kokari ya ribatu da abubuwa guda biyar kafin biyar su zo wanda zaka ga Allah madauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine mutun ya ribatu da wadatar shi kafin rishin wadata ta zo kana ganin kana da kuɗi to kai kokari ka ribatu da wannan kuɗin ma'ana kai abin da ya dace ka yi kokari ka ribatu da shababar kabla haramin ka yi kokari ka ribatu da matasantaka ka kuruce ka kafin tsuwa ya zo shi yasa malam bahaushe yake cewa idan doki baki ya sha wahala to doki hori zai huta idan kuma doki baki ya huta to doki hori zai sha wahala sai a yi bayani abinda suke nihi da doki baki in ya sha wahala shine duk wanda lokacin da gashin shi yana baki lut ya sha wuya ya gina kanshi bangaren ilimi ya nemi ilimi ya nemi yadda zai yi ibadu na ya tara lada a wajen Allah madaukakin sarki ya ni kokari ya ruha ma kanshi asiri ya nemi abin da zai ci da kanshi to doki hori zai sha waha- zai zai huta ma'ana idan ya girma lokacin da gashin shi ya koma hori tsuwa ta zo mishi to zai huta domin duk wani abin da ya kamata ya yi shi tun yana kuruciya yana da ƙarhin da zai yi shi amma duk lokacin da doki baki ya sha wuya ma'ana lokacin da gashin mutum yake baki ya- ya ya- ya ji daɗi ya huta ba abin da yake illa ya zauna ya kalli tele ya ya rezo sosiyo whatsapp facebook instagram tiktok shi kenan abin da yake ya tashi ya ci abinci ya sha ruwa ya je can ya je can ya hole a je can a je can ba abin da yake sai shi to doki hori suka ce zai sha wuya idan ya tsuha zai sha wahala domin bai yi uh, matasantaka kirki ba yanzu ya tsuha za a samu matsala ko ni nashi zai zamanto ya rikice to kaga ka yi kokari ka ka ka ribatu da ƙuruciyarka kafin mi kafin tsuha ta zo sannan manzon Allah sa sai ya ce ka yi kokari ka ribatu da lafiyarka kafin rishin lafiya ta zo wallahi baka gane wannan sai lokacin da ka tafi asibiti lokacin da ka tafi likita kaga mutane a kwance suna neman lafiyar nan a wannan lokacin zaka fi gane wannan haka manzon Allah sa sai ya ce ka yi kokari ka ribatu da kuɗinka kafin talocin ka ya zo can da farko na yi magana akan dama damar da Allah ya baka kai kaza kai kokari ka ribatu da wannan dama shine faraza ka kaula shughlik kai kokari ka ribatu da wannan damar kafin rishin damar ta zo kai ne yanzu kana da damar da zaka yi karatu kana da damar da zaka haddace alqur'ani kake haddacewa wallahi akwai ranar da za ta zo kai da kanka zaka yi nadama kai da na sani to kai kokari kai ne kai wannan sai kuma manzo Allah ya ce kai kokari ka ribatu da rayuwarka hayataka qabla mautik rayuwarka kafin mutuwarka domin mutuwa tabbas za ta zo to kaga wa'annan abubuwan in kana tuno su su ne za su seta maka rayuwa ta zamanto ta yi ta zamanto rayuwa mai kyau muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya duniya a cikin hannayenmu kada Allah madaukakin sarki ya sanya ta a cikin zukatanmu Allah madaukakin sarki ka sanya duniya a hannayenmu kada ka sanya ta a cikin zukatanmu ya Allah ka sanya duniya a hannayenmu kada ka sanya ta a cikin zukatanmu ya Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka sanya zamu ribatu da duk wata ni'ima da ka mana a nan duniya kafin wannan ru- ni'imar ta gushe ya Allah madaukakin sarki ka azurta mu da yin ibadu waɗanda suke karɓaɓɓu a wajenka ya Allah madaukakin sarki ka ƙara sabkan mana da rayuwa mai albarka ka sabkan mana da ruwa mai albarka a cikin ƙasar mu Nijar da kuma ƙasar mu ƙasashen musulmi gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki ka ƙara ka kare mana ƙasar mu daga makiya Allah madaukakin sarki ka zamunar da ƙasar mu lafiya da sauran ƙasashen musulmai gabaki ɗaya اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الآخرة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله